السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله باب ديزو na abin da baya halatta na bakance a cikin sabon Allah ma'ana ba za a yi bakance a cikin sabon Allah ba abinda unwa fiqhul bab kenan to zamu ga kaifa yustabbatu hadha al-kalam fi matn al-hadith insha Allah قال حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن يزيد وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس أن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا من أصحابه واقفا في الشمس لا يستظل بظل فقال ما بال هذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الواقف في الشمس لا يستظل ولا يجلس ما شأنه قالوا نذر ألا يتكلم فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نذر ألا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس نذر على هذه الأشياء ويصوم رابعهم الصوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه الصوم فقط هو هو الطاعة هو العبادة فيما نظر فيه لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصوم وباقي ما نظر فيه كلا شيء صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم يا قوانا متين ينا tsaye baya magana kuma baya shiga cikin inuwa yana tsaye cikin rana tsayuwa baya zama a cikin rana baya son inuwa shiru baya magana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya faru ina labarin wannan me ya faru ne ga wannan game da wannan mutumin sai faqalu sai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi wannan mutumin da aka ganshi yana tsaye a cikin rana baya magana bakance ya yi cewa zai tsaya a cikin rana ba zai shiga inuwa ba ba zai zauna ba ba zai magana ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya faɗa kenan ko nazara Allah ya takallama wala yastadilla min ash-shamsi wala yajlis ba zai zauna ba wa yasum su kuma yayi azumi abubuwan da yayi alkawarin da ya maka shi kenan bakancin da yake kenan wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muruhu falyatakallam ku ce mishi yayi magana wal yastazilla ya shiga cikin inuwa ya fita cikin rana wal yajlis ya zauna ya huta shi kansa wal yutimma siyamahu ya cika azumin da yayi tsayuwar da yayi ba abin da yake na ibada a ciki shiru da ya baya magana ba abin da yake na ibada a ciki da ya ce ba zai zauna ba da ya ce zai shiga cikin rana duk babu abu na ibada a ciki shisa mai amfani bakance a kansu menene ibada a ciki shine azumi shi mazu Allah ce ku ce masa ya cika azuminsa tai babu ma la yajuzu min an-nuzuri fi ma'siyati Allah aina waqa'at al-ma'siya fi matn hadha al-hadith مطابقة هذا الحديث بعنوان الباب أين eh rashin yin magana yanzu kai dole ne kai magana ya halatta mutum ya tsaya ko bai halatta ba ya halatta mutum ya shuru ko bai halatta ba ya halatta mutum ya tsaya cikin rana ko bai halatta ba eh halal ne ko haram yanzu ana magana ne matsayin sabo ma'asiya babu ma la ya juzu minan nuzuri fi ma'asiyatin lallai waɗannan kalmomi su ɗauki wata kalma ta sabo ya za a yi ana jin ka can malam ya zama na a matsayin ibada ya yi sabo kenan ya dora makansa abinda Allah bai dora masa ba ya halatta ko bai halatta ba abubuwan da ya yi sun halatta ko ba su halatta ba kansa ya kallafa ma ko ya kai ya kallafa ma yana da kudurin cewa yi haka zai samu lada to ba a samu ba a gane ko tabakatar hadisin da unwanin babin bakin to har yanzu imam malik ba ana da ja akan magana imam malik kenan walitin masiyama to ba a samu mafita ba kenan ko eh tana iya yiwuwa ba, ba, ba, ba shakka muke magana ake ta ilimi eh ya yi magana ya shiga inuwa kuma ya zauna shi kenan tun da ba a samu wani abu to imam malik ya yi kenan aka yi unwanin imam malik din ya za a yi ya yi kuskure kenan ba yi kuskure ba kuma ba a samu abin da za a fada ba eh zai cutu eh eh la la la la wannan wani babi ne daban bai laifi ba bai laifi ba da ya bakancin azumi ga shi manzo Allah ce ya yi wayan abubuwa da aka ce ya bar su duk kuskure ne da daidai ne manzo Allah zai ce ya bar su ta aina wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima in wayannan abubuwan da suka yi in suka bayi zuwa cutar da shi ya yi ibada ko ya yi sabo ya yi sabo haka ne kala malikun wannan wala taftulu an kusa kuma mu ne muka bayar amma malaman da suka nakashe wannan hadisin wayan su mas'aloli daban suka gaggawo sai da suka yi maganganu da yawa a kan amma Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima ran kanka ba mallakar ka bace ba za ka za ka cutar da kanka an fahimta qala malik wa lam asma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu bi kaffarati imam malik ya ce ban ji cewa manzon Allah ya ce yayi kaffara ba saboda ya ce ba zai magana ba ba zai zauna ba zai shiga rana zai kaza kaza aka ce ya jefar da wannan ya cika azumi to da sai ya yi kafara tun da ya riga ya yi nazar bakance din to amma tun da bakance ya hadu da sabawa Allah madaukin sarki babu zancen kafara a ciki wa kad amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yutimma ma kana lillahi ta'a manzo Allah ya umurce shi ya cika abin da yake ibada ibada ne ko waya turku ma kana lillahi ma'asiya ya bar abin da yake sabo ne har yanzu dai malamai imam malik suna nan cewa wa'annan abubuwan da ya sabo ne azumin kadai shine ibada an fahimta قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول يجي يا جيش ينا فدرشوا أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس وتمات وتمت تازو وجم عبد الله بن عباس فقالت سيتشي إني نظرت أن أنحر ابني تشي نايبا كنشي زين ينكأنا أنا فقال ابن عباس لا تنهر ابنك yace a'a kada ki yanka ɗanki wa kaffiri an yamini ki kafarar rantsuwan da kika yi an fahimta za ta yanka ɗanta sabo ne ko bin Allah ne manzon Allah da aka yi bakance na sabo ya ce a yi kafara to abdullahi dan abbas ya ce a'a ki kafara فقال شيخ عند ابن عباس ولدتيجو نازونه وجن عبد الله بن عباس سيتي وكيف يكون في هذا في هذا كفاره يجي يا زاي كفاره a cikin wannan abin sai rantsuwa za ta yi sabo kuma a ce ta fasa shi ne sai zai kafara faqala ibn abbas sai abdullahi dan abbas ya ce inna allah ta'ala qala yace ai allah ya ce wallazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت sai Abdullahi na Abbas ya kiyasi da wannan aya cikin cikin me jihad malamai suka ce ba albab ba ba wannan wannan kiyasin da aka yi bai zauna ba mazaunin ba matsayin sa bane ba kisa babu kafara a ciki qala wa hadathani an malik an talha bin abdul malik al-ili عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي من نظر أن يطيع الله فليطيعه duk wanda ya bakanci zai bi Allah ya bi Allah wa man nazara an yi asi Allah fala ya asihi duk wanda ya bakanci zai saba wa Allah kada ya saba wa Allah anan ba a ce ka fara ba ku amma can manzo Allah sallallahu alaihi ce ina ce ina yin rantsuwa ba zan abu ba naga cewa yin yafi sai nayi kafara nayi abu akda akasi kuma amma nan da aka fada man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi sai maganar ta kare anan ba a ce yayi kafara ba ma'ana wannan mutabaqatu lil bab wadihun kenan ko هذا الحديث هذا الكلام مطابقته لعنوان الباب أظهر من كل ما ما مضى قال يحيى وسمعت مالكا يقول يتناجي إمام مالك هنا فلا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي معنى أبن منظوم الله فلا نتشيوا من نظر أن يعصي الله فلا يعصيه دو wanda ya bakanci zai saba wa Allah kada yayi an yanzira rajulu an yamshi ila sham mutum ya yi bakance zai tafiya zuwa kasar sham mutum ya tashi ya ce zai tashi daga kano zai je kaduna ko abuja a kar au ila misra au ila rabiza au ma ashbaha zalika mimma laysa lillahi bi ta'a ko abin da ya kamanci haka abubuwan da babu bi babu ibada a ciki in ka mimma laysa bi ta'a ba ba ibada bace ba sannan ce in kallama fulanan ko kuwa ya bakance cewa ba zai magana da wani ba aw ma ashbaha zalika falaysa alayhi fi shay'in min zalika shay'un ba sai yayi kafara ba kada yayi abin ko ba sai yayi kafara ba in huwa kallamahu aw hadatha bima halafa alayhi li'annahu laysa lillahi fi hadhihi al-ashya' ta'a saboda wayan abubuwa duka ba ba ibada ba wa inna ma yuwaffa lillahi ma bima lahu fihi ta'a ana cika alkawarin da aka yi mai ga Allah in abin ya zama ta'a ibada bin Allah yanzu wannan babin ya karantar da mu ba a bakance a cikin sabon Allah ya za a babin ma baki ɗayan aka tattauna ya mutum zai ci zai bakance nazartu an asirika nazartu an ashkuma an akziba an haka ne a'a abubuwan da kake gani ya halatta kai gashi ya kawo bayani in aka yi sai ya ce ya zama sabo kenan kada a cika bakancin kuma ba ka fara akan mutum an fahimta babu lagwi fil yamin babin da yazo na bayanin ya saccen zance rantsuwa rantsuwan da baya ba rantsuwa ce amma ba ta kulluwa rantsuwa ba in ba a yi komai ba komai kamar yadda ake rantsuwa ake amma cikon magana ne ana cikin magana wallahi tallahi Allah kaza kaza kaza kaza baya nuna cewa ka kudurci rantsuwa ne a'a magana ake cikon rantsuwa ne cikon magana ne shi yasa rantsuwa bata kullu ba a ciki قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول نانا عائشة تنافدر شوى لقوا اليمين يا سشر رنسوى قول الإنسان فدرمتم لا والله وبلا والله cikon magana ne ake ba ana nufin rantsuwa ba ne shi yasa ba komai ciwon kamar wani irin rantsuwa ake cikin magana a nan ana cikin magana wallahi tallahi aka za ka za wallahi na rantsu wannan ba an kulla kudirin cewa za a yi rantsuwa ba ne sabawa aka yi cikin magana ake yi qala malik ahsanu ma samitu fi hadha yace mafi kyan abin da na jiyo a cikin wannan annal laqwa haliful insani ala shay'i yastayqinu annahu kadhalik imam malik shi fassarar sai ce lahulimin shi ne ka yi rantsuwa kan abu kaza haka yake kuma al'aƙidanka a yaƙininka haka al'amarin yake sun mayu jadu ala gairi zalika sa'an abin kuma ya kasance ba haka ba ne ba fahuwan lahu shi ne lahulimin ba ka da komai ba ka da laifin ka yi rantsuwa ne akan gaskiya rantsuwar da ka yi akan gaskiya ka yi ta amma abin da kake faɗan ba gaskiya ba bai faru ba yace babu laifi a ciki qala malikun wa aqdul yamini abinda ake ce ma kullar rantsuwa an yi halifar rajulu Allah ya bi a saubahu bi ashirati da nanira sun ma ya bi uhu bi zalika mutum ya rantsuwa cewa wannan hajar ba zan sayar da dinari goma ba na yi rantsuwa wannan motar ko wannan rago ko wannan dabba ko wannan filin ba zan sayar shi da kaza ba sa'an nan kuma ya zo ya sayar haka nan to shine rantsuwar da za ka yi kafara kenan au ya halifa ko mutum ya rantsuwa la yadriban na gulamahu mutum ya rantsuwa cewa wallahi zai da kiyaransa ko ya ladabtar da shi thumma la yadribuhu sa'an nan ya kyale shi bai dake shi ba akwai kafara ko babu akwai kafara ko babu akwai kafara wa nahu hadha فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه wannan irin rantsuwan shine ake ake yi makaffara wa laysa fil lagwi kaffaratu ya sashar rantsuwa ba a yi masa kaffara qala malik malik yace fa amma allazi yahlifu ala shay'i wa huwa ya'lamu annahu asimu to in mutum kuma ya rantsuwa akan ƙarya ya san laifi yayi kuma fa ya san kaza ƙarya ne sai je rantsuwa akan haka kuma fa to yaya zai yi wa ya halifu alal kadhib ya rantsuwa akan ƙarya wa huwa ya alamu alhali kasancewarsa ya san cewa wannan abin ƙarya yake li yurdiya bihi ahadan aw li yatazira bihi ila mutazirin ilayhi aw li yaqta'a bihi malan don ya sami yardan wani ko ya ba samu goyon wani goyon bayan wani ko ya ci dukiyar wani fa hadha a'azamu min an takuna fihi kaffara yace wannan ai kaffara baba kaffara ka ai ba za ta wadatar ba bana babu kaffara a ciki sai dai mutum ya tuba ya koma ga Allah yayi babban laifi babu ma la tajibu fihi al-kaffaratu min al-yamin babin da ke bayanin rantsuwan da babu kafara a ciki mutum yana magana sai rantsuwa ko ko yana magana sai ya faɗi wani abin da ba kanci ko rantsuwa kuma kafara ba ta kama shi ba قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول من قال يتي duk wanda ya fada ce wallahi sun makala insha Allah wannan togaciya ke don rantsuwar da kai za ka yi abu sa'an ka ce insha Allah to shi ke nan magana ta ƙari babu wata doka da za ta tilasta ma sai ka yi abin ko sai ka yi kafara saboda ka ce wala ta kullana da sha'in ni fa'ilu zalik illa tun da ka ce insha Allah magana ta ƙari ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنس بكري رزقه با با كفارة أكنش والله زي ما كذا كذا ما كذا إن شاء الله ga rantsuwa ga togaciya togaciyar ita ta zo ƙarshe to shi kenan ko bai ba ba komai tun da ya togaci to sa'an nan mai zai ce dokan togaciya ɗin a cikin bulubun mara ibn abbas ya ce al-istisna'u al-istisna'u mai duk inda aka karanta hadisi da kace qala ibn abbas al-istisna'u shi a ce maka mai sana yace in kai in kai magana kai rantsuwa kana da dama shekara ɗaya kai istisna'i kace insha Allah amma duk kowa an wannan hadisin da magana a kai shi to za mu ga imam malik wajen shi mecece ka'idar istisna'i to gaciya a cikin magana qala malik imam malik yace ahsanu ma sami'tu fi sunya annaha li sahibiha ma lam yaqta kalamahu imam malik yace mafi kyan abinda naji cikin togaciya matukan baka yanke maganarka ba wallahi tallahi zai maka kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza insha Allah kafika zai yi kaza zai maka kaza wallahi zai maka kaza insha Allah yace a a tun da ka yanke maganar ta kai to gaciya ba ta yi ba an fahimta ahsan ma sami fi dunya annaha li sahiba ma lam yaqta kalamahu matukan bai yake maganarsa ba wa ma kana fi zalika nasaqan abinda yake magana ce ɗaya a jere yatba'u ba'dahu ba'dan magana na bin magana qabla an yaskuta kafin yayi shiru fa idza sakata waqata kalamahu fala sunya lahu iya shiru ya yanke magana ko da bayan sakan dai ne ko biyu ya ce ni togaci ya ce togacin ba ne ba kamar mai ke da misali a magana yana magana ratatatatatatatatatatata insha Allah yana magana ratatatatatatatata insha Allah ya ce nabin bai ba an yanke magana an yi shuru sa'ad na aka togaciyar an fahimta wannan mazhabi ne na imamu malik abinda imamu malik ya faɗa kenan قال يحيى وقال مالك في الرجل يقول wannan matsala ce mai wahala mai matukan muhimmanci imam malik ya warware ta a cikin sanyi ruwan sanyi wa qala malikun fi rajul yaqulu kafara billahi aw ashraka billahi thumma yahnas innahu laysa alayhi kaffara wa laysa bikafirin wala mushrikin حتى يكون قلبه مدبرا على الشرك والكفر وليستغفر الله ولا يعود إلى شيء من ذلك وبيس ما صنع wannan magana tana da tsada fa an fahimta me yake nufi mutum ya ce kafara billahi shekaru kusan arba'in ko da beron ɗalibi muna karatu ya je kasar turai ya kaza mutum ya kaza kaza kaza zai ce wallahi in na yi ni kafiri ne in na yi ni ba yahudi ne in na yi ni kaza kaza kaza ne eh ba mutum na so ya wanke kanshi bane ko ko ina ce eh ce in na koma yin kaza ni ba yahude ne ko ni nasara ne ko ni kafiri ne ko ni menene sai imam malik ya ce kafircin da shirkan bai kullu a ransa ba magana yayi a kan harshen sa yace ba zai sa wannan ba zai sa ya zama kafiri ba ba zai sa ya zama mushriki ba ba zai sa ya zama ba nasari ba ko ba yahude an fahimta to aka zo ya je turai ne in mutum ya je turai Allah ya kiyaye tun da nake turai ba kasan turai bai taba shiga raina ba America England wallahi har ka je Masar ko ka je Saudiya ka kira sallah ki zaka da kai shi kenan sai Allah ya tsine mishi inna Allah la ya'jalu bi ajalati al-ibad walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima ma taraka ala zariha min dabba ila yawmin tashkhasu al-absar ko in ya gama ba zai je gida ya istighfar gaban mutane ne ai yayi in goma gida ai ya san yayi sai ya mi yi ta istighfari yana kuka ya alwala ma ya salla na fila raka abi ai gaban mutane ne ai wa asali duk dan adam ba sa kure shi gaban mutane shi yasa duk matsalar ana so a samu gaskiyarta kada a kawo jama'a kowa ya fada bi a'a qul inna ma a'izukum bi wahidati an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah a sa mutane masu hankali shi ne za a tattauna amma wannan guda biyar wannan guda an zo an hadu wai ana tattaunawa ko ana mitin duk mitin da za a yi haka ba za a taba tashi da wani abu kowa na son ya bayyana shi ne ya kware kowa kuma baya son ya ga an nuna gazawar shi to shi sa ba za ka taba samun ikhlasi a ciki ba yasa Allah ce la khaira fi kasirin min najwahum إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس an fahimta in ana son magana a cimma manufa a san mecece gaskiya a cikin wannan magana menene daidai dukar a mai da shi harguwa wannan ya fada wannan ya fada wannan ya fada har abada ba zan taba yadda ka ce magana ta ba daidai ba ce har abada ba za ka taba yadda ba har abada zan koyar da zai in kare kaina ko da magana ta ba ta da karfi har abada kai ma za ka yadda shi kenan sai a tashi har kowa kenan aka yi ba abin da za a tsinana a samu mutane masu nutsuwa nutsassun mutane guda uku ko biyu su ji zauna su tattauna a nan za a ga ina gaskiyar magana amma kowa yana da abin da zai faɗa yaya za a yi a cimma a san ina gaskiyar magana take ya za a san ina gaskiyar magana take ba yadda za a san ina gaskiyar magana take shi an samu nutsassun mutane su ne za su tattauna kan matsala sai a samu mafita amma wannan a faɗa balle yanzu halin rayuwar da ake ciki kafofin wasa labarai da na menene da menene social media da duk wata shakiyanci da aka ruda wa mutane rayuwa kakaf da babba da yaro da menene da menene kowa an rasa ina mafita an rasa ina mafita ko ba za a taba samun mafita ba sai an dawo kan gaskiya sai an dawo kan gaskiya misali misali Allah ya halicci halittarsa ya halicci sama ya halicci kasa kasa na da abin da take dauke da shi sama na da abin da take dauke da shi da sama da kasa ya fi bukatan wani eh eh kasa ta fi kasa ta fi bukatan sama saboda can haske ke saukowa alkur'ani ke saukowa inda mala'iku suke inda menene da komai da komai suke an fahimta to duk rayuwar da mutum yake yi nan a gaskiya ke saukowa to duk rayuwar da mutane ke yi yanzu kwakwalwarsu ita ce sama da kasa ita ce komai abinda kwakwalwarsu ta kasa ganewa babu shi ba su yarda da shi ba bature duk abinda yake iya shi ne tunanin abinda tunaninsa ya gano masa shi ne abinda tunaninsa bai gano masa ba shi ba ne ba kuma kullum muna buga misali duk inda ka kai da kaifin idanu gani sai an kawo fitila in ka shiga cikin duhu da kai da makaho duk da ya kuke yadda ka yadda da haka a cikin ido to haka ya waje ba ka yadda da haka a cikin kwakwalwa duk kaifin kwakwalwarka duk kaifin tunaninka sai da taimako daga sama sai da wahayi ina wahayi ke fitowa sama mala'iku ba su suke saukowa da wahayi ba to zancen sha'anin turawa sha'anin boko da menene da menene duk babu wannan a ciki to shi yasa ko ba ran da za a fita cikin wannan wahalhalu da matsaloli da ake ci duk abin da bature yake iya ya koya maka boko azanci ne da dabaru da wahayo da wayo shi ke nan ba ba la akalla wala akthar me zai tsirar da kai shi ba ruwan shi dama shi lahira ba ta gaban shi bai ma yadda da ita ba ba haka bane ba to shi yasa ba abin da ba yadda za a yi shi yasa in muna so mu dawo da rayuwar mu yadda muke to kamata yayi musan menene ya dagula mana rayuwa arewa baki ɗaya da ake ta hayaniya ana ta surutu da boko da soja da ɗan sanda da ɗan siyasa da yan kasuwa da da menene ya lalata arewa abu guda hudu ne suka lalata arewa kuma duk arziki ne ba guda uku duk arziki ne man fetur siyasa boko su suka lalata arewa na hudunsu malaman tsubu matsafa eh duk sa'an da saddauna zai magana sai ce ilimi noma kiwo wai mai kenan a yi riko da su da aka samu mai mai arziki ne in na samu arziki sai da zubar da wani arzikin to da kuma an ci gaba da noma da kiwo karuwa za a yi kuma karuwa za a yi ba sai aka jefar da mai noma da kiwo kowa ya dogara kan man fetur a kan mai zan je ina wahalar noma ina kiwo sai na shekara ashirin talatin tara kuɗi wannan zai zo ya zama chairman local government wata uku ya fi duk mutanen garin su kuɗi ba haka bane ba to jefar da noma da kiwo da aka yi kaga shi ya karya arewa shi ya cutar da arewa na biyu siyasa siyasa abinda ake nufi da siyasa shine jagoranci tafiyar da al'amura akan hikima akan daidaito akan haske akan wahayi sai aka jefar da wannan aka mai da siyasa mai ta zama siyasa in mutum ya zama dan in aka shiga zancen siyasa ba wanda za a girmama kowa bai shige a yi mutuncinsa ba she siyasa ta zama cin mutunci cin mutunci da rashin gaskiya da rashin mutunci kaga babban mutum ya shekara 60 70 in zai magana siyasa shi ya manta da shekarunsa sai koma yaro haka ne haka ne hatta rauni haka ne to abin da cutar ke ba wanda za a girmama kuma wanzu Allah ce laisa minna mallam yuwaqqir kabirana wa yarham sadira abinda Allah ya inda yadda Allah ya tsara rayuwarsa daban yadda muke tafiyar da rayuwarmu daban shi yasa ba yadda za a yi mutum ma nasara ko mu ji daɗi ka ga mutum shekarar 60 ko 70 yana maganar siyasa sai kai ta mamaki wannan ko lafiya ko ba shi da hankali sai koma yaro na uku shi ne boko mutane ana zaune ana yaro na girma na sama na sama na tausaya maka za ana ganin girman mutane a unguwa akwai manya da in su yi magana za a ji to tun da aka zo aka samu ana boko duk wanda ya boko shi yana ganin ba wanda ya isa ya girmama shi shi kenan magana ta kai ƙarshe sai abin da yake so sai abin da duk wanda bai iya turanci ko bai yi kuma shi ba mutum bane a wajensa ko ka haddace alkur'ani in ka ga yana neman ka to alhaji ya rasu ko hajiya ta rasu ba abin da ya masa zafi za je business ne in ka ga ya zo yana kwankwasa gidan liman to cikin dare mahaifinsa ya rasu rannan ba shi da ba ruwan shi da yan boko alhaji ya rasu za a zo a yi mishi sutura kaga yanzu matsala ta kai gaskiya ga inda gaskiya ta wayan abubuwa guda uku suka karya arewa aka samu kowa ya san sannan yan tsubbu da matsafa da suke komansu kowa ya san su ba abin da kullum wannan ba ta da lafiya wannan aljanu ne wannan kishiya ta yi mata wannan dangi sun yi mata wannan kaza kaza kaza kaza kaza su ake kai ma matsafa ake zuwa kai su hada mutane da aljanu shi kenan rayuwar ta rikice ma kowa wayan abubuwa guda hudu su suka rikita arewa aka rasa ina mafita amma ba ka ba har gobe arewa ciki take da arziki da ɗimbin arziki da dukiya da ɗan adam da mutane to amma ya za a yi an riga ya an bar abin da zai ma mutane amfani an je an shagala da abubuwan da suke cutar da mutane tare cewa ban da yan tsubu abubuwa guda uku duk arziki ne ba man fetur ba arziki ba ne ba boko din ba ilimi bane ba ma'ana siyasa din ba aini don ai jagoranci ba yanzu aka yi shugabanci ba siyasa to sai ai to amma sai aka yi amfani da su ta inda ba za a fa'idantu ba sai aka ɗauko cutar da ke ciki ana amfani da shi aka bar amfanin da ke ciki aka kasa fahimtar ma ina amfanin yake to shi ne mai da arewa abin da kake gani fa in ana so a gyara ba za ka iya gyara abu ba sai ka san mai bata shi ta ina aka aka saki al'amarin to sai ka koma abin da ya bata din nan ka gyara shi abin gyaro amma a ci gaba da abin da ake ciki kowa ya ci gaba kowa yana kallo kowa yana shan wahala kowa baya iya bacci yan siyasa sun samu makami sun tara kuɗi suna cikin wancan ragali suna cikin jin daɗi sai Allah kuma ya jarrabe ka da abin da sai sai mulki kuma ban da mulkin Allah ba abin da ke dawama ba mulkin da ke dawama sai Allah ya jarrabe ka sai mulkin ka ya dawama ka kamu da cuta kenan ka kamu da da me kenan da kanjamau ka kamu da da kansa ba za ka taba samun lafiya ba har abada an fahimta sai ya ce imamu malika ce walaisa bi kafir ba kafiri ba ne wala mushriki ba mushriki ba ne hatta ya kuna kalbuhu mudmiran ala shirki wal kufuri har sai zuciyarsa ta kullaci kafirci da shirka din wal yastaghfirillah me zai yi imam malika ce yayi istighfar ya tuba ya koma ga Allah wala ya'ud ila shay'in min zalika kare ya koma yin irin waɗannan abubuwa wa bi'sa ma sana'a bai yi daidai ba kuma kar ya koma an fahimta babu ma ta jibu fihil kafara min al'aimani babin da ya zo na abin da rantsuwan da kafara ke wajaba a kan wanda ya yi rantsuwan قال حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره wannan magana da kake fada cewa in bai kaza kaza ba shege nake ni shege ne ni menene da menene shi yasa ya zama shege shi yasa ya zama shege abinda imam maliki ya akari da shi kowa ya zama wannan dan halal ne har ya girma sai zai ce in kaza kaza shege ne ni shege ne ni kaza kaza kaza kaza kaza in ƙarya yake ko gaskiya yake sai ya zama shege eh ba zai zama ba saboda me eh an bagwa an tsallake wannan babu ba shi da alaka ba wannan maganar ba ta da alaka a nan shirme da kawai ta she mutum ya istighfari ya tuba zuwa ga Allah kuma kada ya koma yin wannan an fahimta tun da an san shi musulmi ne ba mashirki ba ne ba kafiri ba ne ba ba nasari ba ne ba ba yahudi ba ne da shi an sani kalma ce ya faɗi ta haka kawai saboda wauta ko shirme ko menene da menene to sai a ladabtar da shi a ce ya tuba ya koma ga Allah ya istighfar ba za a dora masa wannan hukuncin ba don wannan hukuncin ba mahallin ta bane wanda yake kafiri din ko mushriki shi ya faɗa ce ni mushriki ne ko ni ko ni kirista ne ba sai ya faɗa ba aikin kiristan da shirka yake yi باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان قال حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زق الله صلى الله عليه وسلم يأتي من حلف بيمين دون ديرنتوا فرأى غيرها خيرا منها سيجا أبن ديرنتوا إنن ونشيا في الخير ya yi rantsuwa ba zan yi kaza ba sai ga yin shi ya fi alkhairi ko ya rantsuwa zan yi kaza sai ga rashin yin shi ya fi alkhairi to me zai yi mai manzo Allah ce yi ya ce fal yukaffir an yaminihi wal yaf'al wal yaf'al allazi huwa khair sai ya kafara rantsuwarsa sai ya aiwatar da abin da yake yafi alkhairi din ya rantsuwa ba zai yi kaza ba sai ya ga yin yafi alkhairi sai ya kafara sai ya abin ko akasi an fahimta قال يحيى وسمعت مالكا يقول من قال duk wanda ya ce alayya nazrun wa lam yusammi shay'an akwai bakance a kaina bai fadi komai ba inna alayhi kaffarata yaminin aka ce sai kaffaran rantsuwa kawai imam malik ce sai kaffaran rantsuwa wayannan masalolin ana jin layi a cikin wata rana fa za ga amfanin su masaloli ne na cikin fikihu masu wahala sai kamar su imam malik قال مالك فأما التوكيل فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين فقوله تكرف فرنسوا فا mutum ya faɗi ya yi rantsuwa ya sake yin rantsuwa ya sake yin rantsuwa rantsuwa uku yayi ko ɗaya aka karfafa ko rantsuwan farkon aka karfafa imam malik ya ce rantsuwan farkon aka karfafa ba abu uku ke kan shi ba an fahimta shi ce fa amma tawkidu an karfafawa wa huwa haliful insani fi shay'il wahid miraran shine rantsuwa mutum yayi kan abu daya miraran ya maimaita yuraddidu fihi al-ayman yaminan ba'da yaminin yana maimaita rantsuwan rantsuwa bayan rantsuwa ka qaulihi kaman yace wallahi لا أنقصه من كذا وكذا يحلف بذلك مرارا والله بزي مش كذا با والله والله والله أنا ترى سؤال ثلاثا أو أكثر من ذلك كو سما تميزي إن يصاب إن يكري رنسوان إن يرنسوا أكو sai karya rantsuwar ka fara uku zai ko ka fara ɗaya zai eh saboda me saboda rantsuwan farko ta ce rantsuwan na biyu da uku da hudu da biyar duka taukili ne taukili ne ko? eh? a zai kawo in ya zama na matsaloli guda nawa ne a insha Allah taukili ne ko? kala imam malik ce fa kaffaratu zalika kaffaratu wahida ce kafara ɗaya zai yi mislu kafaratul yamini kaman kafarar rantsuwa qala malik imamu malik yace fa in halafa rajulun masalan fa qala in mutum yayi rantsuwa yace wallahi la akulu hadha at-ta'am wa la albisu hadha ath-thawb wa la adkhulu hadha al-bayt rantsuwa ɗaya ya kawo abubuwa guda nawa guda uku fakana haza fi yaminin wahida wayan abubuwa guda uku duk a cikin rantsuwa karkashin rantsuwa daya fa inna ma alaihi kaffaratun wahida sai karya rantsuwar aka ce kaffara ɗaya zai yi wa inna ma zalika da qaulin rajul limra'atihi yace misalin haka kamar mutum ya fice ma matarsa anti talaq in ka sautuki hadha thawb wa azintu laki fil mashi ila al masjid يكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد فإن حدث في شيء واحد في ذلك فقد وجب عليه الطلاق أما متي رسول أنت الطلاق yace ke sakakkiya ce in na baki wannan tufa na baki izini kika je masallaci na biki kaza na yi miki kaza a cikin magana ɗaya she karyar in ce mai in ya karya rantsuwar ɗaya ma'ana aure ya mutu saki ya au an fahimci wannan matsalar an fahimce ta sosai ko da an fahimta to shi ke wa laisa alaihi fi ma fa'ala ba da zalika hantun innamal hinsu fi zalika hinsun wahidu قال يحيى qala malikun to wannan magana da aka ce rantsuwa ai ta'kidi akai ta'kidi akai ko karkashin wannan matsala kuma akwai rigima fa na sake ki na sake ki na sake ki saki nawa ne a'a ina roka da wannan magana ba haka ba ne taukidi ne ko insha'i ne eh in an ce taukidi ne saki nawa ke na yawo in insha'i ne fa to wanne ne daidai taukidi ne matsalar ta tashi ta ya musu hazo shekaru da dama a madina sai wani malam ya ce to ai matsala mai sauki ce in na zo ina bironka na sayi wannan biro kaza na sayi wannan biro na sayi wannan biro ciniki ɗaya kai ko uku sauran biyu fa taukiri ne ko a ka'idar kasuwanci ciniki ɗaya aka yi aka karfafa aka karfafa aka karfafa ko su uku aka saya su ɗaya na sayar maka na sayar maka na sayar maka sayarwa nawa aka yi sauran bin fa taukidi ne karfafawa karfafa na farko ko saboda an shiga wahalhalu a cikin babin talak ko saboda ana shan wahala cikin kitabun talak ko malikiya suna da tsanani wajen zance shi kafa ba ba abin nan ba su da sassauci da yawa قال يحيى قال مالك wani babban malami a madina ce yace shi ya daina fatawa akan saki wani malami ba ma wani malami imamu malik in an zo kan zancen haila sai ce guje ku tambayi mata sun fi kowa sani imamu darul hijira kenan duk matsalolin fikihu da ake yi ba abin da yake rikitar da malamai da kowa kamar matsalar da ta shafi mace ne eh abuwabul fiqh duk da ka zo kitabul hajj da ka zo amma da an zo kitab abin da ya danganci aure da saki da zihari da li'ani da haid da komai da komai da komai da nifasi da mai sai kaga sai an ɗauki lokaci kafin a fita wayannan babu shi sa aka ce duk abin da ya danganci abin da ya danganci mata yana da rikici da yawa sai malaman da suka kware a cikin tafiyar da al'amura in ba kwarewa aka yi ba sai a ta rikita al'amura a ta ya musu hazo a kasa a shiga a kasa fita sai a shiga sa'an nan sai a kasa fita saboda abin da ba ka karanta ba abin da yake wahal da mutane shine don kana son addinin musulunci ko kana kishinsa baya nuna cewa ka iya ba sai ka je ka yi karatu baka je ka yi karatu ba kana jin kasakasai ko kana jin kishin addini sai kowa ya ta magana yan boko kuma ke yan boko ke tun da yana ji shi kenan baka je ka zauna ka yi karatu ba ka karanta ka fahimta sosai ba kada ka tsoma bakinka a ciki ban da rigima da rikici ba abinda za ka kawo ba za ka warware komai ba an fahimta kala ya haya kala maliku al'amuru inda na fi nazarin mar'ati to mace kuma tana karkashin mijinta in ta yi bakance ya halatta ko ya yi ko bai yi ba ja'izun bi ghairi izni zawjiha yace ya halatta ta yi bakance ba tare da izinin mijinta ba yajibu alaiha zalika wa yasbutu wajibi ne akan ta kuma ta cika amma da sharadi idza kana zalika fi jasadiha wa kana zalika la yadurru bi zawjiha ya zamana wannan abin da tayi baya cutar da mijinta zai cutar da shi ta yi bakance za ta yi abin da shi yana bukatar a lokacin shi yana bukatar ta ko kuwa abinda ta in ta yi shi zai cutu ya wani ya aiko mace malam muna godiya mazancin da aka yi mun taba magana muka ce hisnul muslim mata suna hisnul muslim suna addu'o'i masu ɗimbin yawa yana haifar da rigingimo a cikin gida shi al'adarsa bayan sallah asuba yana bukatar matarsa ita kuma bayan sallah asuba za ta zauna awa ɗaya tana hisnul muslim ya za a yi za a samu ne za a samu rigima ko to ya za ta ita kuma sai ta daina addu'a eh wa in kana zalika yadurru bi zawjiha in bakancin da za ta yi ya danganci jikinta ne kuma zai cutar da mijinta falahu man'uha minhu zai ce a'a ban yadda ke wannan bakancin ba don in kika yi ni zan cutu ba haka bane ba ce na yi bakance na yi nazar zan je yi itikafi ko zai ɗauki dare in je ina ina zikiri masallaci har gari ya waye ba ibada ba ce ba shi kuma a wajen ta ibada shi kuma fa sai a ba ta da wannan izini aka ce azumin nafila ma sai ta nemi izinin sai ta nemi izinin mijinta ba haka bane ba da azumi ba da rana ake yi ba sai ta nemi izinin mijinta me yasa sai ta yi ta yi azumi shi kuma yana bukatar ta so da yawa ake tashin hankali a kan sita shawwal kwana shida ne fa ba komai ba amma fitina sai ta faru a kan kwanaki shida to kafin sai ka fahimtar da ita haka kuma da wahala ku fahimci juna baka tashi fahimtar da ita ba sai da ka tashi bukatarta duk inda rigimar take kenan ba haka bane ba shi yasa baka ba ta daman ta fahimce ta ba gaskiya ko wa kana zalika alaiha hatta taqdiyahu lokaci ya shiga اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم